ya ji shi da rahama littafin an yi tsarin asalin littafin a sayuwar jami'in sayuwar bukari da yadda aka share isinari kuma manyan hadisi don yin sauƙin karantawa da kuma haddacewa da kuma yin aiki da shi za mu tashi a kitab na goma sha biyar shi ne kitab da tuska kitab da tuska ya kace a tuska shi ne ƙwararwa sufiya neman shayarwa wannan kitab a ƙarƙashinsu za mu ga tarjama babu kuka wanda yawan bukari ne kula babu kuka don bincikowa fito da kuma fahimta ta ƙarƙashin halittar mamala sallallahu alaihi wasallam kitabun shukta babu da zai mana bayani a kan halittarka zai gaya mana hukuncen da suka rayu a ƙarƙashin halittarka rukun ruwa ko dai zaman ko rukun ruwa ga shirkoki ko ga ‘yan adam ko kuma don samun ingantuwa na rayuwa ma'ana ko ruwan shayar da dabbobi ruwan shayar da shirkoki ko kuma a ruwan da ‘yan adam ba za su yi amfani da su wannan alittattafa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala saukar da ruwa wani abu ne wanda yake da daɗe tare da daɗewar bin adama Allah ya ba mu labarin bani Isra'ila da duk tsufa Musa ƙaunar ka ambata musu lokacin da annabi Musa alaihi salam ƙaunar mutane shi suka nemi istisnai da gare shi wa duk tsufa Musa ƙaunar ka ambata musu lokacin da annabi Musa alaihi salam ya nemi mutane shi suka nemi ya roƙa musu Allah subhanahu wata'ala Allah ya sabka musu da ruwa saboda haka kenan abu ne da daɗe zuwa gurin salihan bayi nagartattun bayi a yi tausuli da addu'arsu babu na farko a baban a kitab ɗin wanda yana sama hadithi na 541 shi ne babu listisqa'i wa furujin nabi sarasaf listisqa baban da zai karantar da mu a listisqa hukumcin istisqa wa khulqan nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuta wajen gari dan roƙa Allah subhanahu wataala ruwa kenan wannan babu zai nuna mana shar'anta in an samu jinkirin ruwa ko an samu fari a roƙi Allah subhanahu wataala sabkar da ruwa duka yana karkashin fadin Allah was'alullaha min fadli wa khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen gari na istisqai sannan kuma yana nuna mana daga hanyoyin da ake bi don roƙon Allah subhanahu wata'ala ruwa akwai hanya ta fita da za a yi wajen gari da mata da yara da wanda suke manya da dattijai gabaki daya da sarakuna da malamai da wanda suke talakawa gaba daya fantsama a wata hilin idi sai dai sabanin kenan irin tsari wanda yake na jahilai na tattar a huta mace ta sa kayan maza maza su sa mata su sa kayan maza kaga wannan shi kuma da kai fusatar da Allah wanda kafin zuwan sunna zaka ga irin wannan ake an samu jinkirin ruwa sai a ce a dinga sadakar wake da hatsi a dafa wake da hatsi a dinga yin sadaka kuma sai a mace ta sa kayan mishinta sai kuma a huta kuma sannan ana ma Allah shirka halilu ka ba mu ruwa mu sha halilu mai wandon ruwa halilu mai rigar ruwa ka gani kaga cikin wannan akwai roƙon ma cewa wani yake ruwa wani halilu tunda kaga dai bai daga sunayen Allah subhanahu wataala halilu to kaga kenan halilu ko dai zama wani ne daga halittun Allah yanzu kuma ana talabu suqiya daga wani Allah subhanahu wataala amma cikin ni'imar Allah subhanahu wataala irin garuran mu da Allah subhanahu wataala ya taimake mu da yaduwar sunna da kuma fahimtar dawa ta sunna sai zamanto wannan abin ya zamanto kuma babu shi alhamdulillah ala ni'matus sunna kamar yadda Imam Ahmad in yaje mutum yana godiya a bisa ni'matul Islam sai ce kara kuma da ni'ima ma ta fahimta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وهول رداءه وفي رواية عنه قال وصلى ركعتين أنا عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد بن عاص نبى عبد الله بن زيد بن عبد ربه با وندي مفركين كرا صلى قال يتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم يا فتا wajen gari ya tsatsi yana roƙon Allah subhanahu wata'ala a sabkar da ruwa wa hawwala rida'ahu manzo Allah sassan bayan ya salla raka'a biyu lokacin da zai daga hannu ya addu'a wa hawwala rida'ahu sai juya gaffan mayafinsa wa fi ruwatin anhu qala wa salla raka'atayn ya salla raka'a biyu ma'ana gefen da yake bangaren dama sai mai da shi bangaren hagu na bangaren hagu sai mai da shi bangaren dama malamai suka ce wannan kamar alfa'alu ne alfa'alu shine kyakkyawan mata wanda manzala sai ce inna allaha yuhibbul fa'ala wa yakrahu tiyara Allah yana kaunar fata mai kyau kuma yana kin canfi to kamar juyawa da fatan yadda ya juya rida'in shi ya canza wannan harshe zuwa wannan ma'ana Allah subhanahu wataala ya juyar da fari din ibnu hajar Allah ya kance da rahama ya ce kenan ko kuma mutum ya akas na sama ya koma ƙasa na ƙasa ya koma sama shek abdulaziz bin baz Allah cikin shi da rama a cikin ta'aliki da ya yace a abin da ya tabbata a sunna kenan dai na wahawwala rida'ahu kaga at-tahwili ba at-tankisu bane yace shine abin da kenan hadisan suka tabbata akan wannan wa fi ruwatan anhu qala wa salla rak'atayn sai ya salla rak'a biyu daga hanyoyin da ake bi don roƙon Allah subhanahu wata'ala ruwa a lokacin da aka samu fari shine bauta ma Allah ta hanyar fita wajen gari a yi sallah raka'a biyu sannan kuma ana buƙatar liman da ragowar mamu su caccanza kenan gefen mayafinsu shi yasa lokacin da namsara sai su ma sabai duka sai suka zamanto sun yi wannan wannan hanya ce daga hanyoyin da Allah subhanahu wata'ala shar'anta mana imam al-bukhari ya maimaita shi a kitabul istisqa kamar yadda zamu same shi a gaba babu tawilin rida fil istisqa da kuma babu istisqa ne babu da kuma babu istisqa da kuma babu du'a fil istisqa qa'iman yin addu'ar roƙon ruwa a tsi sai kuma babu jihar bil qira'a fil istisqa sannan kuma sallar raka'a biyu karatun a bayyana zaka yi shi sai kuma babu kaifan nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa hawala nabi sallallahu alaihi wasallam zaharahu ila nas ya namsara sai juya bayan shi zuwa ga mutane saboda da zai addu'a kin sai juya kenan ya fuskanci al'ibra sai kuma babu salatu da istisqa raka'a tayri raka'a biyu ce ake yi kenan sai kuma babu istisqa fil musalla in za a yi istisqa'i ta hanyar sallah to ba a khamsu salawatu ba ko juma'a kenan akan yi a musalla sai a je musalla saboda ai kaga duk mutanen gari gaba ɗaya yake so su fantsama har ma malamai suka ce ba a san a yi tawari kawo misali a ce wannan group in sun je gobe waɗancan su suka ce duka shugaba ya umarci gaba ɗaya a huta ka a ce kiristoci sai lokaci kaza ko kaza a gaba ɗaya mutanen garin saboda wani al'amari ne wanda ya shafi mutanen gari gaba ɗaya misali abin da an haɗu cikin shi ya shafi maslahar gari ana makwabtaka da juna kaga dole nan ba a cewa wannan kowa ne saboda in abin matsala ta zo ta shafi kowa to sai a huta duka menene hikima kuma gehe ɗaya kar a je jarrabawa misali a roƙi Allah yau sai kuma ubangiji subhanahu wataala ashe ya jinkirta saboda wata hikima zuwa kwana uku to kuma kwana uku sai a samu yan bori ko yan arwa su kuma ashe za su huta kaga akwai matsala yanzu da sun huta ranar Allah kadara za aka yi ruwa kaga kenan sai wasu su fitunu sai su ɗauka cewa waɗancan yan arwan ko wancan yan borin kenan su suke da su ne suke kan daidai babu da sun dabara alƙibla filistiska kuma haka a babe na fuskanta alƙibla a da'awa da babu duwa mustaqbil alƙibla ya ka dan ya nuna mustahabbi ne za ka yi addu'a ka kalli alƙibla kamar mutum zai roƙi wani muhimmin abu kana iya fuskanta amma ya halitta kuma ka kalli yamma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ga a gaba kuma sama munbari kaga yana kallon mutane ne to lokacin ba juya bai kuma sai daga hannun shi babu du'a nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al alaihim sinina ka sini yusuf sai babu du'a nabi sallallahu alaihi baban da zai bayyana mana addu'ar ramazan sallallahu alaihi wasallam yayi ga mushrikan quraisha ta ij'alha alaihim Allah ka sanya ta a gare su ka sanya a gare su sinina ka sini yusuf shekarun fari kamar shekarun farin da aka yi zamanin annabi yusuf alaihi salam Allah ka jarabce su da wannan mana yadda za a roƙa ma musulmi a roƙin an samu kenan jinkirin ruwa to kuma gehe ɗaya kafiran da ake kiyayya da su ake yaƙi da su za a iya kuma roƙa musu su kuma Allah ya riƙe musu ruwa ya jarabce su da karamcin abinci ta yadda zai zama tomi kenan wannan abin ya sanya su sun kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala wanda shine kenan babbar kuma da zaran mutum ya kaskantar da kai kaga akan samun yayewa shi yasa masu imani suka rasa sai zaman to kenan sun kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala kuma sai su samu cin nasara shi yasa Allah ya ce falaula id ja'an ba'suna tadarru me hana da damkan mu tazo ba su kaskantar da kai ba famastakanu li rabbihim wama yatadarruna basu zaman to ba sun yi istikana sun kaskantar da kai ga Allah basu zaman to sun marerece ba sun nuna su ba kowa bane wannan yasa sai ubangiji subhanahu wataala ya jarabce su عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين من المؤمنين وعلى مطر تقدم وقال في آخر هذه الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله دقا أبو هريرة لقار الراغريش حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يما مستضعفين شاء اللهم أنجل وليد من الوليد الله كثيرة تدع وليد من وليد kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yin addu'a Allahumma anji Hisham Allahumma anji wani lil mustad'afina min al mu'minin addu'a da ya dinga ma raunana daga mu'mine wa ala mudarin da kuma addu'a da ya ga mudar wa ala mudarin da kuma addu'a da ya Allah ya damka ga mudar kaga addu'a da ya lil mustad'afina min al mu'minin ga mustad'afina wanda haƙƙi ne daga hukuk na mu'mine da Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatun mumine ɗan uwan juna ne ba sulhu bai na akhawaikum to wannan islahi bai na ukuwa da kuma wannan ukuwar da aka hada tana lazumta haƙƙi ne ɗan uwanka yake da kanka a lokacin da ya shiga wani halin tsanani ya zama to kana dinga yi masa addu'a kamar kai ne kake ciki saboda almumin lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan to kaga wannan haƙƙi ne wanda ɗan uwan musulmi a ko ina suke a duniya suke da a tattare da mu ɗabi'a ce wadda take tabba musulmi ba samun rabuwar kai munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun to kaga ɗabi'a ce ta kafirai shi yasa kuma shedan sai galaba sai take naso cikin musulmi kaga in aka samu baraka tsakanin al'umma musulmi sai ka ga wasu saboda rashin fahimtar da aka samu sai su dinga nuna bai ma kamata a yi ma kaza ba addu'a kaga misali kadiya ta falastin kaga ko wanda suka dinga nuna ma bai kama ka a dinga musu adda saboda ai su kaza ne ai su kaza ne to kaga ma'ana so suke wai sai musulmin falastin ko musulmin hamas sun zamanto masumai ko kuma so suke ya zama gaba ɗaya garin duk a ce gaba ɗaya musulmi ne to yanzu a duniya wace ƙasa ce za ka ɗaga ka ce tikinta babu wanda ba musulmi ba ka gani yadda ka san nijar yadda ka san najeriya yadda ka san kaza go kaga ai kai ka ce duk gaba ɗaya garin musulmi ne go amma kuma akwai wanda ba musulmi ba to haka kuma dole shi ma wancan garin in har madina da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daula ta musulunci ta farko an samu kainuka banu nadir banu quraiza ka gani to ya kuma za ka ce so kake a ce ga baki ɗaya an zamna wai can ba kiristoci ba kaza sai ce to ai kaga cikin tahiyan ma da kai kiristoci ma'ana wai kenan tun da a falasin da kai kiristoci kenan bai kamata wa ya adda kaga wannan duka wasu abubuwa ne na hudu bashi da Allah kare mu wa la mudar taqaddama wa qala fi akhir hadhihi riwaya a ƙarshen ruwaya sai ce inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ghifar ghafara Allahu laha kabila ta ghifar kabila su na sahabi abu zarar gifari jindub bin junada kenan gifarun gafara Allah laha gifar Allah gafarta musu gifarun gafara Allah laha yace gifar Allah subhanahu wataala ya gafara gare su saboda abu zarar gifari lokacin da yazo jama'a zalarsa sai karɓi musulunci yace shi kawai fashe kai zai ya bayyana shi annabi sallallahu sai ce me ka jira da sauran lokaci yau sai bayyana aka daddake shi aka yabin nan haka ya walwado to sai koma can guranar sarar sai ce ka koma in na bayyana shi kenan ka zo to sai je sai kai musu addinin musulunci to shi ne annabi sarar sai addu'a gare su ghafara ghafara Allahu laha wa aslamu salama Allahu kabila ta banu aslam su kuma salim hamma Allah subhanahu wataala ya kubutar da su Allah subhanahu wataala ya barrantar da su ko kuma salama hamma Allah ya kubutar da su daga dukkanin wani abin ki kaga tausasawa karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rifiq ga al'umma yin addu'a ka gani yin addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam ba a sani ba yin addu'a mara kyau a tattare da shi ko don wasu tuzguna mushi ko don wasu tuzguna mushi sallallahu alaihi wasallam fatan alkhairi kuma shine ɗabi'a ta nagartattun malamai ilam rahimakallahu ta ilam rahimanallahu iyyaka kaga haka zaka ga malamai suke saboda koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma malami a ce amma ba daidai ba kama wancan baki kama wancan kurciya gobe da nisa wancan kaza to kaga wannan ɗabi'a ce ta shedanu da kuma bokaye Allah kare mu amma abin da aka sani bashiru wala tunfiru fata alkhairi ka dinga san duk duniya Allah sa kowa aljanna ya zama gurin ka me to bakin cikin ka ka gani ya zama ko gurin ka kowa a haɗe ko a gidan aljanna gaba daya Allah tattara mu aljanna ghafara ghafara Allah wala wa assalamu salama Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka ake son ka dinga ma ƴan uwanka ragon ƴan uwanka musulmi addu'a tunda duk kaga addu'o'in mu tattare suke da yin jami'i wa ala ibadillahi salihin rabbana ghfir lana wal ikhwana alladhina sabquna bil iman kaga ma yana daga aqida ta ahlus sunna wal jamaa yin addu'a da fata alkhairi ga waɗanda suke da garfantun bayi to haka ake so kenan musulmi ya zama assalamu salama Allah Allah ya kubutar da su imam al-bukhari ya mamaye ta wannan kitabul anbiya babu ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من إن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكل الجلود والميت والجيف وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم أنا أدعو إليه عباد الله ها؟ إني لكم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم أعيدون كنا إنكم أعيدون سألعك فرتجب كسوراري يوم تات السماء ينن دا سمانيا ذات زوبي دخان مبين دا حياكي وان دا يكي باب ونقويا أهيلي shine kenan hazo da za su dinga gani saboda yunwa da kuma takura ubangiji subhanahu wataala ya ambata har zuwa cewa inna kashiful azaba qalilan lalle a kusa mu masu yaye wannan azaba ce amma innakum aidu ana yaye ta kuma za ku koma zuwa ga waccan kafirci ke ubangiji subhanahu wataala kuma ayar shi cewa in urtum urina noma na batsushil batsashatal kubra amma yinin da za mu yi babbar damka shi wannan kenan ka'ida ce ta falanuziqanna min al'azabil adna duna al'azabil akbari la'allam yarji'un wannan su mun tabi ne sai zaman to kenan an jarabce su da wannan shine fartaqib yawma ta'atis sama'u bil qanim mubin ku saurari lokacin da samaniya za ta zo da wani hayaki mabayyani shine tsananin yunwa da mutum zai ji da ya daga kai ma sai dinga ga kamar sama wani hazo ne ko abin nan saboda kenan juwa hajijiya da abin nan sai Allah ya ce to amma ha azabar za mu yaye ta amma ƙa'ida ce innakum ayyubin in an yaye ma kuma za ku koma zuwa ga wancan kafircin to kuma tunda sun ki tabbatuwa kan imani sai Allah ce to yau mana bukushil bakashatul kubra ayinin da zamu yi babbar damkar inna muntaqimun tabbas kenan mu masu matkar kenan kamu ne da kuma ukuba falbaqashat falbaqashatu yawma badr baqashatul kubra shine yawma badr yinin badar ranan badar wa qad mazatud dukhan kuma haƙiƙa wannan hayaki shi ma ya wuce walbaqashatu haka kuma damkar da Allah subhanahu wataala ya ce ita ce kenan yawmu badar gon to ita ma kenan an yi ta shekara ta biyu wal lizamu haka nan lizamu ma da Allah ya ce qul ma ya'budu bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lisama to wal lizamu da Allah subhanahu wataala ya ce fasawfa yakunu lisama da sanni kisa zai zamanto ya faru a gare ku ko kuma hallakawa sai ce to wanda zamu shi ma ya faru kaga ai da aka zo badar ne shekara ta biyu duk waɗannan mutanen manya-manyan fir'aunonin gaba ɗaya nan gurin aka kashe su wa ayatul rumi sai kuma aya da take bayani akan cin nasara na rumawa akan farisawa wanda su ƙureshawa sai zama abin da suke fata su ɓangaren mashirgai na maka suna son farisa su ci garaba saboda farisawa mabautan wuta ne mabauta gumki ne su kuma al'umma ta musulmi sun yi son rumawa su ce nasara saboda rumawa asali an sabkar musu da littafi to sai zama to haka har ma sai da tsere na abubakar da abu jihar amma sai aka sa wani shingina sai dina bakar ya ce lalle tun da dai Allah ya faɗi fi bif isinin inna ya ce to daga yanzu zuwa shekara tara shekara bakwai ko tara sau da haka za a samu wannan garaba to kaga shi ma wannan abin ya faru sun yi ci galaba akan waɗancan farisawa ɗin wanda musulmi suke fata cewa su zamanto sun yi galaba akan wancan mabota wutan saboda ko ba komi da akwai wani ɗan sassauci لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم ودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن من القسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من الناس إدبارا ديغا كودا كي دغا متاني قال يتي اللهم سبع كسبع يوسف Allah ka damke su da shekaru bakwai na fari kamar shekarun zamanin annabi Yusuf alaihi salam فاخذتهم سنه sai fari ya same su hassat kulle shay'in ta tumbuke kowane abu ya zama duk wata shimka ta sussuke babu wani abu wanda yake da tsanwa ko wata ni'ima gabaki ɗaya zama an samu kenan bushewa da kuma tumbukewa dukkanin wani tsiron da zai zama to an amfana da shi saboda ya zama ukuba kenan wannan kuma kamu ne na Allah subhanahu wataala dama yana daga abin da yake jayawa jinkirin ruwa ko kuma jayawa fari saban Allah subhanahu wata'ala ibn maja a kitabul usubat ya kawo kenan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma tamna'u zakat amwalikum illa mun'ul qatara min as-sama walau lal baha'im lam yumtaru da bai ku zama ba kun hana da zakat dukiyoyinku face sai an hana ku ruwa daga sama ka zai zama ma in ba dan dabbobi ba marasa baki da ruwan ma ba za a yi ba to kaga yana daga ukubar da Allah yake ma bayi da kuma shi'unci na zunubi da kuma saban Allah Allah ya sa ruwa na ƙasa ya nisa ruwa na sama kuma shi ma ya zamanto ya nisanta kuma irin wannan hukuba mafi yawa ga waɗanda suke musulmi in suka kangare ma Allah to bangi subhanahu wataala ya yi kishin ya jarabce su da wannan tsananin inda kamu saboda su kaskantar da kai su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala tunda shi kafiri tuntuni ya ƙare tuntuni shi ya riga ya yi nisa to in kuma ya zama zo mutum ya yi nisa irin wannan to Allah subhanahu wata'ala ya kan faɗaɗa mushi ya yalwata mushi don saboda ya zama to kenan ka san shi ne na duniya a kama shi kuma da cikakken hujja yadda za a damke shi ka gani saboda haka kenan iya daga hukuma da rashin kiyaye dokokin Allah ko kuma saban Allah yake jayewa shine haramta sabkar da ruwa hatta aka lulujuluda har suka zama ma suna cin fatin dabbobinsu walmaita kai hatta kai ma mutum yana cin musai waljiyaf har ya kai ma suna cin bunga kaga almait abin da ya mutu jiyaf abin da ya gawa har ya ware wari ya kekashe sau da haka sukan cin iri-irin wannan abin wayan zura hadin ila sama sai ma ɗayansu ya daga kanshi sama fayarar dukhan sai dinga ga kawai sama akwai hayaki min alju'i saboda tsananin yunwa kagan mutum yana jin yunwa sai dinga ga hazo irin shi sai hajijiya ma sai ga kamar zai faɗi kaga yana hajiya kamar da sayyidina Abu Hurairah laqarin ra gare shi yace zan samu kaina ina faduwa tsakanin gidan Aisha da ko mun bar manzo Allah sallallahu alaihi wani ma sai tunanin wani wadiya ce kuma kawai yunwa ce to har ma fayara dukhana ɗayan su sai daga kai sama fayara dukhana min alju fatahu Abu Sufyan a lokacin Abu Sufyan sai zo jan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana yace ya Muhammad innaka ta'muru bi ta'atillahi kana umarnin da'ar Allah wa bisilatir rahim kai kace umarnin asar zumunci saboda ai kaga akwai bakaya na addinin Annabi Ibrahim alaihi salam sun san da sada zumunci abu ne mai kyau shi yasa kuma hali ne na karamci shi yasa suke rike wannan sannan kuma kana umarni da yi ma Allah da'a su kafirai mushrikan da Allah subhanahu wataala turo manzo sallallahu alaihi wasallam zaka ga in kaga suna yin shirka to a lokacin da wadata ce ta samu to a lokacin kuma wadata taraf sai sa su kuma sai su ketare iyakai sai ta saba Allah sai su dinga bautar wani Allah amma da tsanani ya same su to kuma a lokacin gaba ɗaya sai su maririce su zubda komi kuma yin su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to kaga shine abin da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yake cewa mushrikan zamanin mu yace aghlaz shirka su suka fi girman shirka sama da mushirkan zamanin manzalar salasar ya ce saboda mushirku zamani na shirku mu da'iman fi shiddatuwar raha mushirkan zamanin mushirka su tuturci amma an ce mushirkan na ƙurishawa shirku fi raha su in suna cikin wadata ne amma fi shidda fa na mi kula sunan ibadata lillahi nan gurin kuma yasi ikhlasi kawai Allah kadai to amma kaga hatsarin mu kuma sai zama biyu suke hada da koyin da sai Allah ya bashi mulki lokacin kan ya samu mulkin babu wanda yake kula da shi ma balle ya ce kawo amma kaza inda ma zai je kofa gidan wani ma zai iya kore shi sai Allah ya baka mulkin ko ya baka dukiya inda kana talaka ne lokacin ka je man shi mutumin ya gano cewa wannan zai yi kuɗi barin mai kaza ko kuma ya ce barin ma abin kai kuɗi sai kai ai cika biya ka gani ka ga yadda kawai gone da mota inda ka zo a kafa ma cewa zai saraka za ka ba shi fata to kai da Allah subhanahu wataala ya yi maka abin nan ba wanda aka yi shawara kuma mutane nawa ne ba su sokin ba yanzu he bayan ba su iya hanawa ba a maka dukiyar ba su iya hanawa ba a baka mulki he bayan an baka kuma za su kwace su suka baka ka gani tun da dai mutum ba shi bai baka kuma da Allah zai baka ba wanda da za a ma mutumin shawara zai ce ka a baka sai Allah ya baka to kaga yanzu tun da dai shi ba a san shi ba aka baka to kuma shi ba zai iya kwace maka ba kuma ba shi ba balle ya tabbatar maka wanda ya baka kasance a ƙibta ido ya zai iya kwace kayan shi kuma shi ne zai iya tabbatar maka ma ya fita hulawa lin nasu mai rahamatin falamun suka lawa ma yi suka falamun su lalawa mai ba ne fayar da khana min aljuhi ba ta wa abu su fiya da faƙara ya muhammad in na ka tamar bi ta'atun labi silatin rahim kuma su kafirai su da kansu ha kaga sun san annabawa su suka yi kowa kusanci gurin allah kaga abu jihar haka ya ce fa inna la nukaddik buka ya Muhammad walakin nukaddu ma ji tabi Allah ya ce fa innahu la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati la yajhaduna ba kai ba suke karetawa azzalimai ayon Allah ne suke jayayya amma sun san da abin da kazo da shi gaskiya ne banu isra'ila kaga da sun samu matsala sai su zo qalu ya sahiru du'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka Allah in har yayi mana tabbas tabbas za mu ba da gaskiya za mu yi imani da kai za mu yi kaza to kaga sun san cewa annabi musa alaihissalam shi ne ya kusance gurin allah kuma sun san cewa ubangijin da ya turo shi shi ne mamallaki dukkanin taska ba wai wancan da yake cewa alaihissalim mulkun misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti kaga da da aka rike sai sako da wannan amma yanzu suka tashi suka je ji annabi musa alaihissalam wayannan ba maka kada hada ku yace to ga mutanen ka sun hallaka farihullahu alaihi roƙa musu allah qala fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi duqanin mubin sai Allah sabkar da lalle ku jira yinin da sama za ta zo ta da hayaki wanda yake mabayyani ya gasha nas wannan hayakin zai ruhuma mutane haza azabul alim azaba ce mai radadi yana daga cikin azaba yin wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ju' fa inna bi satataji Allah ina neman ka tsare daga yunwa turda abokiyar barci yunwa da kwana da yunwa kaga shine ai abin nan kwana da yunwa tunda wani irin barci za ka iya kaga in ka fara barcin ma aika yi mafarkin wani kwano a gabanka in ka fara aika yi mafarkin kana shan ruwa kaga barcin ma bai yi ba Allah kare mu da wannan da hukumar Allah subhanahu wataala ya jarabci mutane da yunwa yau mana bata sharbata shatar kubra inna muttaqimun amma in Allah ya jarabci mutane da wannan kuma so ake sai a koma zuwa gare shi istighfari tuba ga Allah subhanahu wataala fal bata shatar kubra yau bada babbar damka shi ne yau badar da gaba ɗaya suka kwashi kashinsu a hannu aka kashe saba'in aka ribace saba'in kuma aka kashe manya-manyan sanadi da ƙurashi wa ƙarama za ta dukkan kuma hayaƙi ya gabata wal batsha wal lizamu da kuma lizamu wa ayatul rumi da kuma ayatul rumi wannan hadisi imam al-bukhari ya maimaita shi al-istisqa babu idza tasqal idza tashfa al-mushrikuna bil muslimina inda al-qahf mushrikai ne ake makwabtaka da su sai fari ya same su suke ta mutuwa masifa ta same su sai suka zo suka ce to tun da ku ku yi kusance ji Allah ku roƙa mana Allah Allah ya yi mana ka gani ku roƙa mana Allah ya yi mana wannan musifa ne to shine sai kawo wannan kenan halitta inda ya zama to sun hada musiba saboda Allah ya ce la yanhaakum anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitina to kaga ba su yake ko ba su kaza ba kawai su kafircin su suke yi ba su da alaka da zalunci ko ni cin zarafi sai suka hada musifa sai suka zo suka ce ku taya mu dai addu'a wannan musifa abin ya yi karhin mu amma a sa mu cikin addu'a ko ku ne tunda su ma sun sani su sun san su dauda gare su duk wani sako yin shi suke su dama sun shi yasa ma sun yarda ma kansu da su hallaka ku ne ba za su ma daga hannu ba su roki Allah subhanahu wataala to kai mutanen da malamin su ma yana kurbakiya kiristoci to kaga ai fastocin duka suna shan giya suna duka duk wasu abubuwan su suna yin kansu saboda haka kenan ya nuna wannan in babu zalunci kenan za a iya roƙa Allah sau ga waɗanda kenan ba su yaƙi ba al'umma musulmi kuma sannan za a iya yi musu waɗanda su kuma akwai kiyayya su kuma za a iya roƙa musu Allah ya sabkar da masifa da bala'i da talauci da tsiya a cikinsu su kuma ana iya musu wani yanzu kaga kama irin yahudawa kama irin su amurka misali ka gani da irin su faransa misali duk za a iya roƙa musu Allah tsiyata su ya talauta su ya karya arzikinsu ka gani saboda ya zama to duk su tsiyata su kaskanta la'alla cikin tsiyar da kaskancin da koma baya da bakin talaucin sai kaga sun dinga bauta a karkashin mu kuma sai su ga mu'amala ta musulunci da kyan mu'amala sai su shiga musulunci kaga alheri ne kenan muka roka musu talaucin ma da tsiya su alheri ne ma gare su amma ga kafirci kaga ga kuma dukiya sai dagawa ta sa musu duka ai wannan ne ya sa musu dagawa amma kaga talaucin yayin wannan to sai su karya Allah karya su Allah gama su da talauci Allah gama su da duk abin da ba za su iya ba Allah shagaltar da kawunan su ubangi subhanahu wataala jarabce su da dukkanin allobar da za ta sussuke su ta kawo karshen su ta karya lagun su ya rabbal alamin babu su'alin nasir imam al-istisqa idza qahatu kuma da ma irin wannan da in kana yi ma kanka sa shakka saboda ba wai kawai ba tunda aka taso ba mu ne a ƙasa a duk inda kaga muna ƙasan wa akwai sababin da ya kuma mu ma mun sani kaga ai ruwa mun sani mun san inda yau muka kyautata imaninmu muka zama mun gyara to kawai an ƙari illa dama da gare mu take amma in muka gyara to za gyara saboda sunnar Allah ce duk inda ka ga masu imani ko ba a wannan al'umma ba aka fara su kansu banu Isra'ila me yasa aka jarabce su su ma yadda suka bari suka hallaka suka kirkirar ruhubaniyanci suke ci da addini suke sai da ayoyin Allah samanan kalila sai a zo su danne gaskiya sai a zo su take gaskiya sai su yi zalunci ka'ida ce kuma ta Allah subhanahu wataala wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun lokacin kawai aka turo buku da nasar gaba ɗaya dan marasu ya zo baitul maqdis ya rusa masallacin at-taura da wadan ya kokkona shi da kanshi ma ce musu Allah ne mu hukuma da ku inda kuna kan daidai da hakan bai sai a ji a tarra kawai mai ibada kawai a mai yankan rago a kashe shi ya san addama ya yi ba ta amsuwa ya san addama saboda karamin azalimi ne babban azalimi zo mun kushe shi shi ya san kama ukuba ce aka musu shi ya sa kenan in kafiri ya gane cewa ka rabu da Allah ko shaidani hoyi na wannan ko aljani kaga ya shige mata yaron jaye shi sai ya fahimci cewa tabbas kabar hanya da ya gane cewa kabar hanya istawaza alaihi shaytanu ba a samu zikirar Allah yanzu da ya gane wanda ya gane cewa to ya iya maka yanzu baka dogara da Allah ba to kawai sai sai ya maka duk da zai maka to shi ma kafiri haka ne in kafiri ya gano ka cewa lalle yanzu ba Allah tare da kai to kowace sai ta wasan kura da kai sai ta ma komi saboda ya san kawai in ma yi yanzu baka samu ba taimakon Allah saboda kai kin baka cancanci ba taimakon Allah kuma ai zaka ji suna faɗin irin wannan akwai wani bayahudi da wani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa za mu yaƙe ku har sai kun dinga laɗewa bayan dutse ya ce ku zo gashi ya ce ƙware ku gaskiya ne amma ba ku bane ya ce ba ku bane ba ya gaskiya ne amma ba ku bane ba ka gani saboda kamar abin da zai kalla to duk abin da ka sani na tsayar da za a yi ne to ya ka samu musulmi yana yi ƙur'anin nan cike yake ka a ci riba riba yahudi kaɗai yake cin riba ina ne riban nan ko ina ta shiga ba kaso da za ka ɗaga ta babu babu ba a shiga cikin kaso ba a ta'amulin riba tun ana kare-kare da haidai ko a ce a banki ko kaza a kawai zanaji ne da kuɗin shi kawai ya hilici ke zan baka miliyan goma kamun takardun gida amma miliyan sha biyu za ka kama in ko baka yi raba kawai ta yi kamar ne kawai ya za a riba a kawai shi kenan in baka ci kawai ka yi kamu hakan sake kawai ka gani babu wani ɓoya kawai e ba wani ɓoya kawai saboda kuma mutum sai amsa ka gani saboda kuɗi ake so a yi musamman kuma kaga irin karɓar riba ta malam bahaushe in in ya muri ne in ya amshi miliyan goma sai kai miliyan ya buɗe wani kwantin ya zuba miliyan biyar in wannan can kudin ruwan yana karuwa yanzu kuma wannan miliyan biyar ɗin sai je so jirgin shi mai ƙwarin tsiya irin gaji ka bari da wata abin nan kawai sai ya haɗa ya dinga maleji da wani garin rogon shi da wani abin nan haka yana ta wannan ka gani sau da haka da haka da haka can yana karuwa yana ɗan maida ce yana karuwa yana maida yana ta wannan malejin garin rogo ne wani abin nan haka sai ya samu ya toshe can gurin ya gama biya to kaga mu kuma da sun yayi mu kawai shi ya lansa sai tunanin ya zai sayi mota ya shaddodi masu tsada waya mai tsada wani ne gida sai ma fara wani gini kuma na musamman ga gani wallahi wani musta'an hmm a haba kolai ya shin zai sai kaga sai ga to ai ayan da gidan ne ya kamata a ce ragon da za a yanka a gida ya kamata a ce ba wai irin na abin nan ba sallallahu musta'an babu su'alin nasu al-imam al-istisqa idza qahatu sai kuma su'alin nasu al-imam al-istisqa idza qahatu in an samu fari sai mutane su tambayi kenan shugaba ya zo a nemi cewa yi addu'a an ibn umar radiyallahu anhu ma qala rubbama zakartu qawla ash-sha'ir yace so da dama na kantina wani lokacin rubbama wani lokacin zakartu qawla ash-sha'ir na kantina magana ash-sha'ir ash-sha'ir kenan wanda yake al-ma'ruf shine Abu Talib kenan wa ana anzur ila wajhi annabi sallallahu alaihi a lokacin da nake halarto da baitin na shi wancan mai waƙar ina tuna kenan ina dubi ila wajhi annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon ruwa in annabi sallallahu alaihi ya daga hannu yace kawai sai wancan baitin ya faɗo mun wanda Abu Talib ya yi bayanan sassa alamiya fama yanzulu yace annabi sallallahu alaihi ya daga hannu fama yanzulu bai zan bai sabko daga munbari ba hatta ya ji sha kullu mizabin har sai kaga yana toro ko kowane an zururu kan annabta sai sabko ya kaga an zururu ne yana toro ko yana zubo da ruwa duk an zururu ne ruwa ya sabka wa huwa qawlu abi talib magana da nake tunawa shine magana abu talib wa abyada yustasqal ghamamu bi wajhi sumalu yatama qasmatun lil arami yace wa abyada sannan kuma abyada saboda matufin ne akan wa sayyidan karshen baitu wancan kenan wa abyada sannan shugaba ne yustasqal ghamamu bi wajhi kuma ana neman shayarwar girgije bi wajahihi da matsayin shi da addu'a shi kenan shine bi wajahi sumalul yatama sannan sannan kuma sumalul yatama me taimakon yatama marayi ne usmatu sannan kuma jigo ne lil aramil ga waɗanda mazajen su suka mutu kaga sallallahu alaihi wasallam yace to in annabi sallallahu alaihi wasallam yana son munbari ya daga hannu in naga ya daga hannun nan kan a ce ya sabko daga mumbari ya tattakalo da ya daga hannu Allah ba ga suna Allah kan ya sabko kawai tunin anzurur ya fara bori da ruwa kawai ruwa ya fara zuba daga anzurur daga daga hannu kan ya sabko daga saman mumbari ya ce to da naga ya daga hannun nan abin da yake faɗo mini kawai wancan baitin da Abu Talib yake yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yustasqar gamamu ana neman Allah ya shayar da girgije bi wajehi dalilin kenan addu'a shi ko matsayin shi kenan matsayin shi shine yin addu'a da yake kenan tawassuli da shi kaga nan gurin sabai suka zo wajen maza a arabi ya zo ci ya rasulullah hanyoyi sun dade ya rasulullah ruwa babu a roƙa mana Allah annabi sallallahu sai daga hannu kawai sai ga ruwa nan gurin hadari tanan tanan duka an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu annahu kana idza qa'atu sasqa bil abbas ibn abdul muttalib in sun samu fari sukan tawassuli da addu'ar Abbas ibn Abdul Muttalib fa qala sai ce Allahumma inna natawassalu Allahumma inna kunna natawassalu ilayka Allah muna tawassuli gare ka bi nabiyina da annabi mu fa tasqina ya ka shara mu wai na na tawassuli ilaika Allah muna tawassuli gare ka bi ammi nabiyina da ammin annabinmu fasqina Allah ka shayar da mu qala fa yusqauna sai a shayar su da an faɗi wannan shi kuma ba su guna bulmin kalab sai daga hannun shi sai ce Allah abin dalilin da kake dalilin fari zunubin mu ne yake shayarwa da'a ita take sa ka sabkar da ruwa sai karanta addu'a ya karanta kawai sai a bar ruwa yanzu suka ce in kenan muna tawassuli da Abbas shine sai Abbas sai daga hannu muna tawassuli da manzon ka to shi Annabi sallallahu alaihi sai daga hannu addu'a din saboda haka kaga wannan ya nuna halaccin yin tawassuli da addu'ar nagartaccen bawan Allah sannan kuma ya nuna haramun ne mutum ya tawassuli da zatin manzo Allah sallallahu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da zatin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya mutum ya tawassuli kenan da zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai tawassuli da addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sukan tawassuli da addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kuma sai tawassuli da addu'ar Abbas ibn Abdul Muttalib Hafiz ibn Hajar ya kawo wani asari wanda Ibn Khuzaima ya fitar sai dai asarin bai tabbata ba cewa wani ya zo kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka samu fari sai ya tawassuli wani mutum ya zo da shi tare da Ibrahim cewa wani mutum ya zo shi sai ya tawassuli da zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan bai tabbata ba kuma ko da ma ya tabbata shi wancan asari din kaga ba zai iya karawa ba da abin da yake sananne wajen manya manyan sahabbai abin da sahabbai suka ijma'i dan da sayyidina Umar ne yayi tawassuli da addu'ar Abbas ibn Abdul Muttalib kuma lokacin duk da manyan sahabbai sayyidina Abu sayyidina Usman sayyidina Ali duka suna ciki ka gani amma ya yi tawassuli da addu'a ta Abbas ibn Abdul Talib bas ce ba mu je man gurin kabarin manzo Allah sallallahu to kaga ko da ma wancan kaddara ya tabbata balle kuma bai tabbata ba mutane an samu fari za su je gurin shugaba su nemi cewa lalle a roƙa Allah kuma shugaban adali ne yayin addu'a shi Allah yana karba ko kuma yi umarni a huta ayi kenan addu'a kenan ya kashi a fadailus sahaba babu zikirin abbas ibn abdul muttalib wannan ya nuna daraja abbas ibn abdul muttalib saboda ahlul bait ne sannan kuma sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu istisqa fil masjid al jami' sai kuma halaccin yin istisqa'i a masallacin juma'a hadithu anas radiyallahu anhu fi rajul alladhi dakhala al masjid hadithu anas dangane da wannan arabi wani mazaunin kauye da ya zo shiga masallaci wannabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana khutba fa sa'ala du'a bil ghaisi sai roki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah sabkar da ruwa takarrara kathiran hadisin ya maimaita su da yawa Imam al-Bukhari ya maimaita shi gurare masu yawa kamar yadda zamu shi shi yasa ce takarrara kathiran wa fi hadhihi riwaya amma a wannan riwaya ta Anas fa ma ra'ayna shamsa sittan kwana shidda rana bata fito ba marka marka ثم دخل رجل من ذلك الباب sai wani mutum ya shigo daga kohar da wancan arabi kin ya shigo fil juma'atul muqbila a juma'a ta gaba wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khutuba annabi sallallahu alaihi wasallam yana khutuba a tsaye fastaqabalahu qa'iman ya fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam tsaye wannan ya nuna kenan ya halitta liman yana khutuba ka mishi tambaya ko kuma musulmtar da wani ko dai wani abu makamancin haka sai kuma kenan ya halitta in an shiga tsanani a nemi kenan waɗanda suke ake kyautata ma tsammani a yi tawassuli da addu'arsu kaga nan kuma wani arabi aka ce wannan yana nuna kuma ladabin sahabbai kaga ba a ce ba abubakar umar usman su suna ga ubangiji subhanahu wataala ya yi kowa sanin halin da ake ciki kaga ai sabgar da ruwa wani lamari ne na duniya to kaga da haya ce abubakar ko umar ko usman ko ali su ce ya rasul ai addu'a Allah ya ruwa amma kaga ba su yi ba alhali kuma mai arabi din yace kaga arabi din sai faɗi cewa ya rasulullah an shiga halin kaza dabbobi sun mutu cikoki sun bushe a roƙi Allah kaga sun san da tsananin da ake ciki amma ne ka kaga tawali'u na sahabbai ba su ce ba ya rasul ai addu'a saboda kan duniya ne shine shekul isra ce da wuya kaga manyan sahabbai suna roƙa na musallan sai ya musu addu'a kan wani abin duniya duk yanda za a ce abubakar ya shiga tsanani umar ya shiga tsanani usman ya shiga tsanani ali ya shiga ba su za su ce ya rasul amana addu'a kuɗi aka abin duniya kada ba shi ba su ce wani abin duniya su ce a musu addu'a Allah ba su ina saboda tun da suka ji Allah ta'ala sai ya ce mali wani duniya tun da suka ji Allah subhanahu wataala wance kala duniya suka ga Allah sallallahu alaihi bai damu ba da duniya to yanda ma'aike ke rayuwa haka suke rayuwa sai ka ga wannan ya wato da gidan ya wato ce mai wato da kayyunwa mai wato da kayyunwa kuma tun da suka gida Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi wata biyu ba dora tukunya wato su ma gidajen saka ne ka san dai ba da za a ce gidan sayyidina abubakar ana shan nama sayyidina umar ana shan nama kuma gidan da sana san ai wata biyu ba ɗora tukunya ba to ai da nama sun ƙare cin nama ba a wani ka gani to shi yasa duk yanda suke ciki ba ruwansu da su yana yanda aka bujiro ma annabi sallallahu alaihi wasallam dutsen safa ya zama zinariya da wannan yace ina to su ma haka inda zaka tattaro duniya ka wasu ba ruwan shi yasa duk kudin nan su ma rabar da shi suka yi tayi ana ta taimaka ma addini to kuma yanzu masu irin wannan ne zaka ce wai sun murkushe gadan fadaka da wannan wanda abin da bai kai bai kawo ka san shi dan shi'a da yake kawai abin sai ka ga ورسوله قائما فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال دوكيو سن هلك وانقطعت السبل hanyoyi sun datse fadi Allah yi musuka roƙa Allah ya kame ruwa ƙala farfa rasula sai dai sai annabi sallallahu sai daga hannun shi fadi Allah yi musuka wannan kuma ya nuna in Allah ya baka ni'ima sai kuma ni'imar ta zamanto a tattare da ita wani abu ya bujiro wani arabi wanda yake na ni'ima tattare da wannan to kuma bai halitta ba ka nuna fushi ko ka nuna kaza akan wannan abin kawai misali Allah ya baka da Allah ya baka wani abu da ni'imar da wani bai samu ba to amma cikin ni'imar sai wani arzi ya bujiro kamar yaron misali ya ce aka samu fandarewa to yanzu baka dinga ni da ma ba a bada ba ko da na sani da ma kawai haka aka kamar yanzu kana cewa kenan Allah ne baka bai ba to ba san ka nuna fushi kan wannan sai kuma ka roki Allah gyaran abu yanzu baka ce ba mu ruwan nan ha kaza irin da zaka ji jahilai suna haɗi mu ruwan nan kaza a wannan duka wanda zaka ga akwai jahilci ne tattare da su sai dai ka roki Allah gyaran abu amma ba wai ka nuna ba ka fusata da abun wannan ba daidai bane farafa arsula yadayhi thumma qala allahumma hawalina wala alaina allah ay gefunan mu wala alaina ka ai allah kan mu inda muke allahumma alal akam allah ay atudde wal jibal da saman dutsuna wa girabi da kwan zazzabai wa butunil auliya da cikin dazuka wa manabitu shajari da kuma jijiyoyi sayoyi na shibkoki ma'ana da zai zama shibkoki sun tsotsa sun amfani shekaru qala fanqata at yace sai ta datsi wa kharajna namshi bi shams kawai take saboda yana ce hawale na yana lalai kawai yana haka shar kawai sai kaga halin yana in yana kawai shar inda yayi ma hannun shi kawai girgijen nan gure yake to yanzu kawai sai zama nan nan yayi nan nan yayi nan yayi kawai sai ga rana nan kawai aka wato tas ruwa mai dugo ba kawai ga rana nan gaɗe-gaɗe wa kare na namshi fi shams gaga wannan ya nuna mu'ujiza ya fitar da shayar istiska babu da istiska fil khutu ba gairu mustaqbil al-qibla in ana hudu ba kenan zaka istiska yi alhali kuma yamma kake kallo babu da istiska anil minbar kuma daga hanyar istiska bayan a huta wajen gari kuma ana yi a masallacin juma'a akan minbari har ma a ɗaga hannu saboda ya ce hatta bada bayaza ibu tsayi haske hamatar manzo na sassana kenan in kana kudu ba za ka yi roƙon ruwa to yi ka ɗaga hannunka kuma ana so ka ɗaga sama saboda shi ma fa'alu ne shi ba amma haka ana addu'a ta wannan yin kaga sai su ɗaga hannu shi kuma ana addu'a ta shi ko ba sai a roƙon ruwa ne to roƙon ruwa ne ya ɗaga amma a haka limai na addu'a ana kudu shi kuma a nan gurin ba a ɗaga hannu ko ina ko ne da kai muhallin shi بابا من اقتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء وندي وراتر صلى الجمعة الاستسقاء باب الدعاء كان إذا قطعت سبل من كثرة المطر كما الدعاء دعاكي إروا أكرس هنيوي كما قرى موسى ودي وروا باب ما قيل النبي لم يحول الرداء في الاستسقاء يوم الجمعة sannan kuma a saman mumbari shi kuma baka canza ba kenan ridai shi kuma ba a canza babu idza tashfa'u ila al-imam liyashfa' lahum lam yaruddahum in kuma aka zo jan lima aka ce lima ai addu'a ba ya ce ba kai da Allah ku tai ku yi hakuri a sai kuma babu du'a idza kasura al-matar hawalina la alaina haka ake shi kuma ba a nuna fushi ba babu man tamattara fil matar hatta yatahaddara lihiyatahu wanda ya jika har jimin shi dinga zuba saboda shika yanzu mutum ne sai ruwa ya bashi kashi ya shika to wannan ruwa ai tsarkakeke ne baka ce ba ruwa ban kashi bari ma saki alwala a alwallaka da kai tana nan sai kuma alamatul nubuwa fil islam shi ma a babul anbiya juma'a babu rafu ladain fil khutba inda yake daga istisqa babul khutba yawmal juma'a ada babu at-tabassum wa ad-dhahik sai kuma murmushi da abin kana saman munbari sai aka hudu wani abu na dariya kenan yanzu liman dan yayi dariya ko yayi murmushi yana sama ba laihi bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan arabi ya shigo saboda haka ruwa aka ce shi kin ne da ya shigo to ganin yadda ɗan adam yake da raki ai ni'imar kake roƙo to ga ta nan kuma an ba da ta wancan satin shi ne ya zo kamar an koro shi a rikice saboda matsala yanzu kuma shi ne ya dawo hallau abin ya yi yawa to annabi sallallahu alaihi sai ya murmushi akan wannan babu du'a ghairu mustaqbil al-qibla kuma zaka iya addu'a ba tare da kana fuskanta al-qibla ba sai dai mustahabbi ne ka fuskanci al-qibla kenan zaka yi babu listisqa fil khutba yawm al-jum'a ghairu mustaqbil al-qibla wa anhu radiyallahu anhu annahu rafa'a yadayhi qala allama ghithna allama ghithna allama ghithna asan mun bare ka da allahumma ghithna allahumma ghithna allahumma ghithna haka zaka yi babu kaifa hawala nabi sallallahu alaihi wasallam ila nas shi kuma wannan baban zai karantar da mu ya annabi sallallahu alaihi wasallam juya bayan shi zuwa ga mutane lokacin da zai addu'a hadith abdullah ibn zaid fi lisqa taqaddama wa fi hadhihi riwaya qala fa awwal ila an-nas zaharahu sai ba mutane baya wasa qabala al-qibla yad'u sai fuskanci al-qibla yana addu'a thumma awwala rida'ahu sai juya rida'i shi thumma sallala na rak'atayn yaj'al fihi ma bil qira'a ya bayyana karatu kaga in an huta hilin idi kenan za a addu'a ina za a fuskanta alƙibla sama mambari shi kuma yamma ne za ka fuskanta saboda mutanen ne kake fuskanta wannan shi ma kenan ya gabata na abdullahi ibn zaid shine na farko babu raf'ul imami yadda hu fil istisqa sai kuma sunnancin liman ya daga hannun shi in zai du'a fil istisqa ana anas ibn malik radiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u ilayhi fi shay'in min du'a'i illa fil istisqa a saman mimbari a nan sassan bai daga hannu a wani abin addu'a sai istiska wai na wuyar ko hatta yura bayadu ibataihi yakan daga hamma sai an ga haske na hamata shi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake kawo matuƙa wajen dagawa wasu da wannan sai suka kafa hujja kamar su imam malik suna ga ba za a daga hannu ba in ba istisqa'i ba in ba istisqa'i ba to amma kaga an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gurare da dama sallallahu alaihi ya daga hannu Allahumma alayka bi quraish annab sana sai daga hannu sama mun barikin da kuma yakin Uhud amma yakin Badar amma sai na Bakar yana maida mai yana cewa mage da kake ma Allah ya isa haka wannan hadisin Imam al-Bukhari ya maimaita shi shi ma a istisqa babu tawil irda fil istisqa sannan kuma babu istisqa da kuma babu du'a qa'iman da babu jihar bil qira'a saboda aka ce sai bayyana da karatu babu ma yuqalu idza matarat babu ma yuqalu idza matarat abinda mutum zai faɗi idza matarat idan sama ta kwaran yadda ruwa saboda kar mutum ya zamanto yayi kufranin ni'ima kenan in aka yi ruwa menene mutum ya kamata in an rasa ruwa za a yi sallah istighfari roƙon a saman mumbari Allah magasina Allah magasina ko kuma yin sallah da yin tawassuli da sallah yawan istighfari to kuma ruwan in yayi yawa shi ma kuma ya halitta a roƙi Allah akai gurin bukata Allahumma hawalaina la alaina Allahumma alal akami wa turabi wa butunil awliya to kuma sai inda an riga an zubar da ruwa shi kuma ana ana Aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idhar al matara annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga ruwa kale kan ce Allahumma sayyiban nafi'a Allah musayiban nafi'a a duk lokacin da kenan hadari ya gangamo aka fara ruwa Allah musayiban nafi'a haka ko manzo sallallahu alaihi wasallam yakan yayewa wani abu na bangaren jikin shi sai ya meka ko kafa ha ko hannu ko ka hada ruwan ya taba jikin shi ba tare da shamaki ba yana cewa ina hadithu ahadin bi rabbih saboda sabon barin gurin ubangiji ne saboda haka sabon rabuwa da ubangiji shi ne ma'ana wata ni'ima ce sabuwa da Allah subhanahu wataala sabkar man ita yanzu to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi albarka da wannan ruwa din kenan ruwan ya taba cikin shi kenan lokacin da aka fara ruwa ya mutai ce Allah musayyiban nafi'an Allah ka sanya ya zaman to ruwa wanda yake mai amfani babun idza habbatar rihu sai kuma in guguwa ta motsa iska ta kada shi kuma yaya kaga da koyon da ai da an fara kawai sai ya kunna TV wani ma ya danna radiyo kawai shi dan idan kai dinga jin karar ruwan da kuma iskai Allah kare mu wannan duka dabi'a ce ta wanda ba san Allah ba an Anas radiyallahu anhu qala kanat ar-rihu shadidu idha habbat urifa dhalika fi wajhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam matsananciyar iska da ta motsa akan ganawa wannan a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tace iska ta motsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai gaza tsaye gaza zaune sai shiga huta sai damuwa ta tattara a fuskar shi aisha ta ce ya rasulullahi ya kake shiga wannan yare sai ce wa ya amintar da ni wasu mutanen sun ga girgiji ya tattaro suka ce haza aridun mumtirna Allah ya ce bal huwa masta'jaltum bi rihum fiha azabun alim yace suka ce gashi ran hadari ne zai mana ruwa Allah ya ce abinda kuke nema a muku gau a zo muku da shi ne a gaggauta muku shi ne rihun azababbi iska ce fiha azabun alim kuma cikin ta da azaba wadda take mai radadi Allah kare mu to kaga a kaida duk lokacin da wata aya za ta faru ko kuma wani abu ya zamanto ya faru na iska takwaran kwatsa ruwan sama mai annab sarasa yake addu'a girgizar ƙasa addu'a sai dai a irin wannan kuma akan yin sallah sai dai sallah ba ta shinku ba kama a samu manana a samu kaza to yi a shagaltu da kenan yin na filfilin sallah misali ko kuma iska guguwa ta taso ana ta yi to lokacin istighfari sallah da wasu abubuwa kowa a ɗakinka sai ka zamana kana sallah kana tawassuli ana ta roƙo Allah kar ta je ta giggibe gida da shi da abin nan kana da rewa sharida ya zahabat kuri ba zalika fi waje nabi sallallahu sai a gano wannan tasirin damuwar a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga karanta wa musulunci in ka takwaran kwaza subhanallahi sabihu rabbi bi amri wal malaikatu min khifatihi iska allahumma ya tarika khaira wa a'udhu bika min sharriha ruwan Allahumma sayyiban nafi'a yayi malala Allahumma hawalaina la alaina Allahumma ala al-akami wa dhurabi butun al-awliya an gama mutunna bi fadlillahi wa rahmatihi kaga duka wannan suna daga sunnonin da aka shar'anta mana a lokacin samuwar ni'imomin Allah subhanahu wataala lokaci ya ramu waɗannan hukun sai mu tashi akan su insha Allah abinda muka faɗi a gaba da Allah ta ramu alada Allah subhanahu ta'ala ya arzuta mu da ruwa masu albarka na sama da na ƙasa Allah subhanahu ta'ala ya ni'imtar da rayuwarmu Allah subhanahu ta'ala ya wadatar da mu da halaliya ya kare mu daga miƙa hannu zuwa ga waɗanda suke nan ba musulmi ba Allah ya albarkaci rayuwarmu Allah taimaki musulmi a duk inda suke musamman Allah taimaki musulmi a Yaman a Palestine a kowane gurare guraren fitintunu kuma Allah subhanahu wataala ka aminci da zaman lafiya Allah taimaki al'umma musulmi Allah subhanahu wataala da yawan wanda da izza da fawa da dama ubangiji subhanahu wataala tabbatar da addinin musulunci a ban kasa Allah subhanahu wataala ya ba musulmi rinjaye a duk inda masu nufin cutarwa tsugunawa zalunci ga al'umma ta musulmi Allah subhanahu wataala iya mana Allah subhanahu wataala iya mana Allah subhanahu wataala karya su Allah subhanahu wataala kare mutuncin mu rayukan mu ubangiji subhanahu wataala ya arzuta kasashe na musulmi da aminci da zaman lafiya ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك